عليه السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أضاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون سورة بين أغنيائكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والكاتب لما سبق ناصر الهدي والعدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم لأن المستشفى يدعي على هذا الوهاب والسعد في كلمة مجاهدة في الزمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأمر ولسن لساني وأمري اللهم صل فيك ورسولك تعليما وتشريفا وتكريما وأكبر مقام المعمود الرسول أكبر من أجل أكبر من أجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشفع من عذاب ولا مؤمنون ربنا اشفع من عذاب ولا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين ما أطاع الله على رسوله أبن الله يبا يرمى جريمة على رسوله كمرسوله من هذه القرى كمدن أجل قرى شفت فرائي kamar sabara wani kula da wani kula wa yamba da jihar yamba ita yamba ɗin yanzu ba ta zama jiha a cikin makka fai lahi na allah ne a dinga ke ce da fai ɗin ganimar da aka samu da kai bikin jihadin barki hadisa ganimar kuma abin da aka samu bayan an kai hadi to wannan ganimar da aka samu ba da kai hadi ba na allah ne na annabi ne ma'ana a ce na annabi ne to ya zama kai waye amma matsalar shari'a ta bashi na annabi ne to ɗan inda rigidi za su babu yawa kowa ya nuna kare ne to ta Allah ce na shi ne na annabi don ko da annabi ya su ya su na shi hakki to akwai haƙƙin Allah ciki don haka dole a bari annabi ya hukunci abin da ya ga dama a cikin haƙƙin Allah da annabi don haka wannan haƙƙi ne na Allah da annabi shi kuma wannan da aka samu na ganima na waɗanda suka hari ne amma sai an kasa biyu kashi guda na Allah ne a kashi guda na Allah da annabi kashi hudu arba'atu hamadu shi an na mayaka abin da yasa aka ba da zartar da wannan hukunci idan an gama yaki Allah bai ce ga na annabi da ciki kuma na shi to mutane in aka ga da shi ana iya cewa bai rabon adalci ba gudun wannan abu ta Allah ce a kasa biyar tun da bani kashi guda da shi da annabi su wasu da kashi guda don haka Allah da annabi su wasu su da duk mutum ga dama cikin kashi guda to har yanzu irin wannan kashi guda shi ne zai yanzu ya dawo a cikin mafayin jami'in da aka samu ba tare da kai yaki ba Allah ce annabi ta samu mafayin falilahi na Allah ne ya wurfi ma ya sha Allah ka wuce abin da ya dama a ciki wannan rasuli annabi ya hukunta abin da gida ba wani zai rukurfa a kan da abu ma'amuta da rukun bayan ba wani tsawa da marayu wani mataki ne da rukunai wani sabiri da ɗan tamarsu me yasa Allah ya haka Allah ce likaya kai la ya kuna dulatan saboda kada ita kalima ta zama dulatan almuta da wulatan mai kai kawo bayanin agalai tsakanin hannun mawadata kawai منكم ويخشوكم إذا بقيت الجنيمة في أيديكم ولاي إذا كفت جنيمة أهل مولاتها أقول جملة من الأجران لا تنمو تشجرة وغنى مفيتيمة وغنى مجرى يتيمة مدينة يتيمة نأخو يتيمة نمت يتيمة كان متكبر إلى الله رسول الله زمان وما أتكم الرسول أدين أن محمد يباكم ومن الفائدة جميلة أجران بياتي الله ورسوله الله يا حلال ملك وما يدعو أنه أدين أنه بالبارة فإنه فالتجني ما تكون شبيل تكون طبعا لله الله وهكا تكون على سالم من معناه من أدن أكبا أنك ما نجمع فالله أدري آية تكتما تكون ولبن قلب ما آتكم الرسول دو أدن أنني يذكر يشير كاشي شيء حالم أدن يا حالم سا شيء كل شيء حالم دو أدن أنني شيء وانا أنا حالم دو أدن أنني شيء وانا أنا حالم abin da abin ce a yi shi a haram abin da abin ce a bari shi a haram ko aka shi a yi tsaro wanda mun ku tsawato da duka abin da abin ce kala yi wanda kula ku yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alaihi Allah in Allah shi Allah shi dibin iqami mai tsalle alƙur'ani ne ga mata ba mishi
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يقول هذه المهاجرين ألا تعجبوا ويما ماشي كالقدم يقول هذه المهاجرين يتذكر المهاجرين مهاجرين كم مكة الذين وقتهم يقولوا يؤرقون من دينهم إلى مكة وأموالهم يكون ولدوشا ليسا كتبوا مكة كتبوا دوشا كتبوا الآية كتبوا ما تركوا لم تكونوا صلاة saboda suna zaman falla ne ba ga Allah wani wani da zai nuna da Allah Allah ya ce al-muhajiruna ajiban lamun Allah ya ce a yi mamaki da annabi zai zuwa da yin makata sun baro marka da yi mahaifa wata da kuma ranar sun baro dukiyar su wata yaran sun baro jirgin su wa'ala wa'a'ila biyu da talakawan karkashin su ma'ana da abin da a karkashin mallakar su talaban yin rirarin lafi saboda sun haka sun nema da Allah wa yan turun Allah kuma don neman da rufa a cikin Allah wa yan turun Allah don da rufa a Muhammadu ula'ikan masu wannan ɗabi'a masu wannan siffa هم الصادقون دون ما تكلم وسعة الأولياء في إيمانهم
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى ورسوله هو تعالى wancan kirari na baya da Allah ce a yi mamaki mutanen Makka su kira da mutanen Makka da Allah ya dawo da hukumar mutanen Madina kan su an kira da ɗan su ba a ba su wasu tabi ba da Allah ce su ma mutanen Madina والذين تبوأوا الدار وأن كل توكيك للمدينة الدار والإيمان كذا مزوني كما إلى الإيمان ألا ألف الإيمان تنسى وأكل الإيمان من قبلهم زبان هو المتعلم مكة الشرك يكون ما هذا إليهم متعلم مدينة suna soyayya da dukkan mutumin da ya jayo zo gare mu wala yusin sudurin hadatan ko ba mu samun damuwa ko tacewa ko hasada min ma'udu da daga abin da mutanen makka za su samu min ma'adin wani irin abin da annabi ya baiwa da shi ga mutanen makka min amwali min dirbi na dukiyar mutanen banin manin da annabi ya ce ma mutanen madina to ku zaɓa ɗayan uku ko dai ku ƙale mutanen makka da wannan dukiya don allah ya ce ta wace domin na yaye mutanen Makka. Ku kuma ku yi da dukiyoyinku da gidajenku da iyallanku, ko kuma a ba ku dukiyar da ku da su ku raba, amma sai ku raba dukiyoyin ku ku raba da abin da kuka mallaka na gida sai kuka ce ya rasu lallahi mun yadda mu ba ku dukiyoyin dukiya wadda ta gari ma sannan mu raba iyalinmu mu ba ku mu saki matan mu sai sun gama idda sun zaɓa a yau sun ka bayyana aura sannan gidan sakin mu mu zo mu raba ju mu yi tarayya su mu ya ne sai Allah ya ce kuma mutanen makka a ajibun labina kai mamakin waɗanda sabon wa ustara wani suna sauke garin madina wani imani gidan imani yin gabin da bayan zuwa na mutane makka kun ta su turba ne ko da bayan da ɗaya suna ƙauna ga masu hijira wala yi yokin surin hajji da ba su samun damuwa daga dukkan abin da kan makka ɗan gudun ba su da samu don ma an yi zaɓin da suka samu ai ma ta wani biyu abin da annabi ya ba su ne amma wani nadin na dukkan kabilar kwanin malin وينكرون على أنفسهم suna zaɓen mutanen makka a kan kansu sun makka sun zaɓi mutanen makka walau ka ne ba hasabar tare da cewa suna da buƙata da zuciya don sun duniya ba da cewa shi ne buƙatar zuciya amma sun ga yayin suka kawai da kai saboda girmamawa da mutuntawa ga masu mutu da hijira wa yunkiru na gairahu sun zaɓi wasu bala'amutun da su kawo walau kanu mutajina tare da zama suna buƙata ulaika waɗannan mutane ɗan madina wa ahum Allah ya kare su shuha an kudin tsaurin zuciya wa man yuka shuha lafi zuwa da Allah ya mu maganin tsaurin zuci sirda Allah ya ku inda ya kai a kame ma wani ya yi rawa da yinda ko ulaika masu wannan zuba hukumar da mutum da mu da su ne ba san mu fara ko Allah tabaraka wa ta'ala a ita wannan dukiya ta kabi na farko wani wanda manzo Allah sallallahu ya mallaka to dukiyar da an samu ta kasa wa ga hannu to an rasa manzo Allah sallallahu ya rubuta da makka amma gidan daki da gonaki na mutanen kabilar Banu Nadir shi ke nan sai manzo Allah sallallahu ya basu da hannu ne yana ɗaukaka tarihin iyali ne da su da abin da aka samu na haya na tururi da sai a tsara ba ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya samu maza ya koma ga Allah Abubakar ya ɗauki wannan dukiya ta ƙabilar Banu Nadir ana sarrafa ta inda abu ya dace kamar yadda annabi ke yi sai ya wakar bayan ya mutu sai yi umar ya zo kama shi ma yana yi duk abin da aka samu na dukiyar ƙabilar Banu Nadir da suke da a sarrafa shi zuwa ga iyalan annabi da musulmai da mabukata da suke da zamani da yi umaru sai sai yi a fasar abu da mutane da sai yi ali sai ku yi ko sai yi umaru suka ce sarkin musulmi ya ce na am ina buƙatar muna buƙatar ka ba mu abin da ya rage na kabilar fannin wajen mutashi hannun mu sai ta yi wani ce ba zan ba ku wannan dukiya ba sai da sharfi sharfi shi ne sadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan abin da aka samu na sumurin waɗannan gonaki na kabilar wannan zalim ana sarrafa shi ga lura iyalan annabi sannan kuma ana sarrafa shi ga talakawa mabukata to zai idan na ce wani abu na baku ya zarto shi kuna iya sarrafa shi inda annabi ka sarrafa shi sadda yana nan kuma ya sarrafa wannan zuciya inda abubakar ke sarrafa ta yana nan kuma ya sarrafa ta tatta yadda yake sarrafa ta da gani na rike da kujen halifanci suka ce a ba mu za mu yi suka ce a ba mu sai sani umaru ya ce a gudu shekaru aka gudu shekaru na mutum shidda ya dauka musu wannan tuhuri tsakanin sai a fasaha da mutane da kuma zai yi a yi suka hito ba ɗau lokaci ba jigari ne kasa wanda ce shi ne shi wanda ce shi da shi to shi ke a takaice da abin ya gagara tsakanin zai yi a yi da akwai samun mutane da kuma koma wurin sarki musulmi da suka ce to kai muna hukunci shi wani amari wanda ka rashin samu a gare shi sai ce a'a ai na faɗa muku in kuna iya sarrafa ta inda annabi ke yi sarki na nan da yadda abubakar kai sun da yana nan da yadda yake gudanar wa ni a yanzu ku bari in tsarkar in mutunce ku ni na sani ku an wakilan annabi amma na kusan abu da in ba ku sani ba ku san shi kai abu da abu mutsalin ka zama kana ganin shi ba za a sallar sallama bai da tsiya maza don haka kai da annabi na kusa da shi dab da shi kai ne abu ya raba zuciya sai uku amma ya ne mata kashi biyu kashi guda kai abu kai za a ba kai kuma sai ni ali ka zama ne kai kuma a baka haƙƙin na da fadima to ku sani maza Allah sallallahu alaihi wasallam in hakkun mace ya ce mahallu asharul anbiya ila nurukum a mu jama'a annabawa ba a gano annabawa a wa ma talaka namu wa mu da tumani wa dunya duk abin da muka bari na dukiyar gado to ba a gadon wannan gadon da aka shiga da tumani ma'ana ya zama na tumani mu mutum ne gaba da kowa da ba a shi don haka ba za a raba wannan dukiya da wannan sifar da ba a raba wannan Allah ya hana zamanin sanyi da bakar ta jarabta wajen cewa ita da Fatima a ba ta gado ta sai yi sai ya wajen ce mata ai annaba ba a gado annaba ta ce mashi mu wajen da kula imanu dawuda annabi kula imanu ya gani annabi dawuda sai ce mata al-ilmu wal nubuwata ya gani ilimi da annabta amma ba dukiya ba don haka ba a gado annabawa abin da ya sa ko Allah ya kulle kofar gado annabawa su annabawa su ne jagororin shari'a to wanda duk al'adar ɗa al'adar ɗa idan mahaifi ne na dukiya to zan ya kai uban ya rahu ya gane dukiya to gudun wannan kun ko annaba duk mutumin da ya fata annabin Allah ya rahu dan ya gane shi ko ya gane wuta to sai Allah kulle ko wanda ba za a gano don kake wajen da mutu don haka da kuna nan da ba kun dai ba a da gano don haka an kulle ko koma da kowa idan kuma da Allah ta ba a gado Allah zan kira fatar jagoran shari'a ya mutu a bar jagoranci shari'a ba jagoranci da kuma wannan matsala ta Allah ko kar a fatar haka da Allah ko ya kuma gado annabawa Allah ta baraka wa ta'ala ya kira da mutanen Makka in yi dan murmuza ya kira a mutanen majida ba kuma rubuta ba za na rubuta da aminci Allah lokacin da ya tattara dutse kamiyar bane mani to ba dutse hannu maɗa aka alza don an yi ba da bayanin cewa an kore su an ce kowa daga cikin ku duk mutum uku ga raƙumi guda ku ni da raƙumi guda domin lori ko ni na kuma guda ɗauka shi a cikin da mutum kuma su ɗauka ɗaura a fashe da mutum biyu to abin da aka mutanen bani na yau kenan saɓanin ƙwararra duba ƙwararra dukkan mayaƙi mai iya ɗauka makami kwanto da shi da aka aika yake sannan matan su da ƴaƴan su ƙanana an ka mai da su gani mai yaƙi an ka rabe ita an an kawo bani ƙwararra shi ya sa gaban musulmi da yahudawa an ba ta ƙarewa saboda matsalar kabilar bani wannan da bani ƙwararra har kullum suna tunanin wannan abin da aka musu ba su iya yaye ba don haka Allah ke ba da bayanin cewa da sun jama a shirin masu alawatar jillabi na amonu ya huda a za ka iske wanda suka na kowa ga ba da musulmin kurin yahudawa saboda wanda abin ya faru da yanzu ba ran da za ku mancewa kuma ba ran da za ku mancewa Allah subhanahu wa ta'ala ce zuciya ta aka sa ga wannan mutum a halin mataki na wani an karɓi ƙwarfin ku هذا هذا قال يا كاري في كلمة بل على شوائي ما أفاء الله على رسوله أدن الله يبان نفيق نجميمة أرسل ما نكرها لبا نا الله نيدا النبي لذلك نن كاين النبي وكاو شكرا سوى جكرا ما سلوا هما من شوى زمو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوم ما يكتب أن الله سوى إلى واجبه a cikin zuciyar wani wani kamar zalazala ya zama yake wata a cikin da su iyali shekara guda ko wace da cikin iyalai ne na fakar da su ka ne ta ana ba ta abincin shi kudin ce wani shekara shekara guda a sai dai da Aisha kawai ita ba a ba ta komai saboda ƙarfin dokar daga Allah Mazana sun zama ban san yana ba ta wani abu. Dan in ta san لأنها تعلم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنها واثقة من ذلك don ta san ba taɓa damuwa da ba ba ta ba don ta san annabi ya san ba ta damuwa da wannan abin da aka samu na gizo ya da aka aishi rayuwa a nan da zama a nan ya koma ga Allah amma da kan gani da sai ya wada yake zuciya kan nan yana juya ta da fiha a gaba ta da zuciya kamar da Allah ya hukunta da zuciya kan nan da aka an shi yau zan yi afirka sai zai yi umar karfin zuciyar abbasun abubakar wa aliyun a ta na suka zo ya umar za ta yi umaru to ka yanke mutum shidda wani za su zama shi daga cikin mutanen marka usmanun abbasin akwai usman da abban da cikin akwai talatin da ubaidillahi akwai zuwairun da awani kana guda goma to sai yaron sai ji da wani shiga matsala ya ce mutum kuma da mamaki ne mutum shidda na mutanen makka suna da irin shi ba wani karatun gudu ba da wa hakan kauna sai ce da wa da wa da wani sai ce na wani ba wani kumani na fan wa hakan kauna kira ya mutu wani mutane sai ce ya mutu irin shiro domin ya shi tura shiga sai yaron halimin wajen gabar da shiro sai abbas da abu da ne ce abbas da abu da ne yana ne irin da sai ya yi ali da abu da ne bakali sai ce sai ne mai ce da kushiro wa kala da umar suka shiga suka ce wajen ji umar mun zo don ka zama kawo da zuciya a dalilin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya wacce manzana ya karɓa min bani nabi da kabila bani nabi dukiya a nan sallallahu alaihi wasallam don mune magada ne ta farka ce sai sanyi da ce ni ne asibi ga annabi idan aka fi dukiya da sun da bai siya maza aka fi dukiya uku aka ba ta ne mata ka kotu sauran ka kotu da ni ne asibi sai ya shi kuma sai ce da shi gwamna su yana neman a ba shi ka san da fatima ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana huwa sai sai kuma ce mana ya ku mutane mutum shi da ɗan shekaru ke da wani an ba su sai mana ina muku magiya da Allah shin ko kuna sane da hukumanci da mutum da maza na kan musulma ya koyi kabilar wannan malin من أهل المدينة daga kasar Madina inda za a rama wani yayin ya ji ɗauki dukiyar ƙabilar wannan nan da kai ne. Yana ci da iyalai ne? Yana biyan bukatun marayu da ƙabilar Banu Hashim. Yana aurar da ma'arar wuri da murmun yana aurar da tsawarawa a cikin wannan dukiya. Daga wannan dukiya. yana taimakon kinai wasu kuɗa talakawa ne har zama daga dukiyar fannin dare. Sun san annabi yana kai kawo cikin wannan dukiya kamar da na yi bayani. Har ya gamu da Allah yana kan haka. Sai sai ni da waɗannan mutum da suka ce lalle mun shaida ka. Sai ce musu. Ka ina muku magiya da don Allah. Haka abin yake wajen wani. wani zai fi wani zai a baza a wajen wajen da ta yi a ya ce a jin gada waɗanda mutu shi da suka shida kuma kun shaida ƙala na hausa shi da lemun shida haka ne ƙala zai zai jin warke da aka anshi annabi da ba za na koma ga Allah sai dai muka sai ce ni ne halifa annabi ni ne halifa manzo Allah kuma gaskiya ya faɗi barar rashiru kuma managarci shi ne sai ya riƙe wannan dukiya yana tallafa ta shi ne muka ba ta da zama yadda ba za a ka tallafa dukiyar yin waɗannan hukunci da muka wani rashin ina maka ba shi a don Allah a nan da yin wani ke gaskiya ne lokacin lalle haka yake kun kuma kunu ina maka ba shi a don Allah har haka za a yi da lokacin gaskiya ne su wasu da shiga fiya ne kawai da ke ƙari ba. Sai annabi da lissa annabi wa yake da sai ya baka ya koma ga Allah a kuntu nace ana halimatu abubakar ni ko ni ne halimatu abubakar shi ma sai umaru ga irin kalmar da yake jin nauyi ba ya iya cewa shi ne halifa annabi Muhammad sai da shi ne halifa abubakar alhalin ko ko halifa wai halifa annabi Muhammad amma sai ce shi ne halifa abubakar wata hafsar mara wani nuta na alƙota shekara biyu na zama na gaba to ni ne ina aikata irin kamar kayan amara kuma ba su zama ina yin yadda annabi ke yi don an abubakar kuma kamar yadda zai yi abubakar ke yi to yau a tsara ta shekara ta biyu shi kuma daga hukuntar kuma ganoyin guda ne Ibn Amini, wanda yana neman rabon ɗan ɗan uwa ne, shi ne sai ya san ɗan Abdul Sani. Kai kuma kana neman ka san matarka. Ni abiya na aje da babin da zai. A to ku sani mu ban ni ka mun dukiya. Sai in za ku ji dukiyar nan ba da niyyar rabawa ba rabon gado. Za ku yi kamar yadda annabi ka yi. za ku yi kamar da abubakar ka yi kamar za ku yi kamar da ni nake shekara da nuna jagorantar ta in ka zarfi kun kun samu dama an ji tawon lamarin al'amal in kuna damar su in ta wannan aikin na ambata aikin da anan sallar salama da gudanarwa da sai da bakar da ni to zan yi kamar da zuciya in ko kun kasa kun ka tsayuwa da hanke wani rufiya kun ka tsayuwa da ita wata annabi ka yi wa ba'ala rufi a wajen da aiki a bakar da wani ne aiki kani fasaro kani to ku bani da wannan rufiya a ka tuka ma zan iya zama ba na da rufuccen wasu wani aiki na kadin rufin kuka ta ai muna iyawa wannan ma darasin ne a cikin wannan fahimta shi a banci irin yanda dukiya ka kai kawo cikin zuciya ɗan adam shi ne ka fita za a kan wannan magana na farko a tabbatar da hukunci wanda in zuciya mai rasuwa ya riga wa za a yi to a gane ita zuciya an ba a gano ta shi za ka kai da kawo na farko kuma in za a yi da an wace ta masu a gane game da zuciya wa magana ta zuciya in za a yi gane da shi sai an kasa a mai kamar sarki mu zai ita ƙa'ida. Sai suka ce za mu yi wani wanda sai a wata suna sanar da wani ake zawa a lokacin da abokan mu an zuwa kai. Faɗa mu zai ce, Ilai kuma to na ba ka mutu ga ɗanin. Da wannan sharfi. Waɗanda mutanen Makka mutum shirki su nuna ko shekun ya zama da hukumiyya. sun fara ba suka yi ta. Sai sai Ali da sai a fasa rukunin suka jaye da. Suka zo da suka dawo da sai ruwan. To yi mana hukunci. Sai sai kuma Usman ce. Ali Adam wa min al-Ali. Ka yi hukunci tsakanin mu. Ka hutar da ɗaya daga guda. Mana ya yi ma sai yi umaru manuniya a bar dukiyar mai mutum guda nan ne za a mutum gada idan aka ce ana shugabanci mutum biyu balle abin da yanzu to ba inda abu mai tsaya guda mai tsarin guda ya zai ga shirya shi kuma wanda ya kwanu shi ma da zai ga wanda zai ga shi ko shi ma zai don haka jagoranci na mutum biyu abba yi wa balle ne na ga. Ka ga fata suka yi ta, to zama suka yi ta. jayayyar kuma ta tsananta a cikin wannan dukiya to sai waɗanda zai yi umar ce ku mutum su da mutanen mutu ko a shaidu sai ma nuna da alkalawo yin awali kuna sanye da dukkan maganar da aka wani tun wani har ƙarshe ta dawo har ba ƙarshe maganar ta dawo ja'a kuma kuna shaidu sun dawo wa kalmar tumawa ne su kalmar su da manufar su guda ce من هذا المنزل أن يكون الرجع لو ما بشرط أن يقوم فيه كما كان يقول الرجل na ba su dukiya da sharɗin su tsaro a kan dukiyar daidai ba da tsarin gari. Ina muka ba ki don Allah. Mala ilahi ma shi na ba su dukiyar nan shaidu suka ce lalle ka ba su. Turida ne, turida ne ala amini gara haza, shin kai zai yi a da kai zai yi a fasa a wurin Kuna faɗin wani hukunci ne ba wani gaba wanda ne gaban shaidu ko wallahi ina muku ruwa da Allah la akali fi ni da kalai kai da Allah hukuncin nan da kun ga wai ku hadi ba ba ne wai ne na in raba dukiya annabi matsayin gado kuma tare da nan annabi ya ce ka a gado annaba wannan kalmar ba a yi ta hada la kuma bi ita ka sani kuma rabon gado bai wa bai ta wa wasu dukiya da mun ina halifa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare mu daga galma shin an da mu jama'a annaba la mu ba a gado sarkatu abinda muka bari ganima sarka ne na bacci mali sarkatu rasul wannan yace sarka annabi sallallahu alaihi wasallam sarka jariya in ka da duk kuna da dama ku kai ta muwalaha inda ya dace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikatawa a rahatu mani ko kuma wajen in kun kasa to ku zai ka da dukiyar nan tun da kun kasa ku dan ku ya kasa ya yi guda aka da kuma hu sai mu kuma ganin wanda matsalar ni zai tsaro da ita sai suka mai ka da dukiyar a zama magana ta tsari wannan dukiya wato ita ta dukiya in ba ka cin komi to ba da tsawani gare ka don haka tun da kowa yana buƙatar amfani da ita kuma an kulle kowa to magani dai abin da sarki musulmi sun da wahala ce da gobe wa zuwa shi kare a wannan zuciya ta banin zanen ta zama rubutu ta azali a sai nuna wani yana kai yana kafa kafa isa na takafi da alayi yana kudu ne sa sunan gaban gado a kawai zuciya wani hukudu yana dai zama irin hukudu fannin ka rumutan faɗar to a bambanin dukiya ba zai rubuta kawai duk da yake yadda umar da hannun umar take ali ko da hannun sai ali ko ko da hannun sai a fa tsaro da kai ko auje ne kai ko ko hannun ma wani duk da yake take to a bata matsayin rubuta kawai wanda yake dukiyar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ba don Allah ya ce ta Allah da annabi ba ce to shi ko an zama zama zama ga bai bane zaman da lafiya shi ko ba zai zama ba haka ne da kwanta sai ya ya ce ta ma da ruwan nan don an samu ganima ta wanda aka samu ta ya kokarin da gaba ta ina ke masara aka tare ganima aka sallami kowa aka raba aka raba ba za a sanar zama dare ya yi bai gama da kullum zuciya bai sai kwanta da ya kwanta kwana ya kasa ɗaukar sai ya taso abin da ya rage sai ya rabar da shi sannan ya ci kwana ɗauke shi.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين آمنوا والذين جاءوا على من وأن من بعدهم بايم متان مكة بايم متان مدينة تاكين أخذ شيء متان أي وتاكين تاكين كل وأن على كرارا بايم كرارا متان مكة وكذا فرو جنة جديدة ينزل وكذا جنة جديدة كوني كذا فرو مدينة kuma mutanen madina a kira ramu a kan sunan da shi ya yanzu abin da kamar maka tare da mutanen makka to shi ne kuma waɗanda suka gaji mutanen makka da madina su ne tabi'ai kuma su ne ana ke kan kira ramu ana ke wani zina ja'o'in ba ne waɗannan da suka fi bayan mutanen alzawu bayan muhajiruna ila min kama ta har zuwa ranar kiyama da ƙuruna kuna addu'a suna cewa rabbana ya ubangiji يقول لنا ألا كبر سامونا وليه أن الذين كبر سامونا كبرهم الذين ولم يسبقون بالإيمان سكا لقام كم كساوة ولا تنزلكم من الجنة ألا ذلك فهو تشعر أسلم لك الكم والذين آمنوا كما في إيمان ربنا يا أبني إنك رؤوف أنا كان من قبل من كان منهم التوحيد
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون bayan waɗancan muhajiri ne bayan lantarki bayan jami'ai ai akwai wake shirka masu cikin da ambata ba kuma lalle ne ai bayanin sifofi su ne milanikai da Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tan ila ladina ya rasulullah ba ki san da mutanen nan da na ba ko suka zan milanikai ba nazala ita na ta ta ko da shi da yin sauke kanu ya kuru da yahudu suna ce mai yahudawa lokacin da maza na aika yahuda ce lallai su yi kokari tun da sun walwala alƙawarin da tsakanin da shi su yi kokari su ta gaban madina shi ne Allah ya sai Allah ya ubangi sai aika masa ce kar ku yi ko ina ku zama ku kasar ku ce don haka tun da kasar ku ce kar ku zama ai kar ku ta in ko kun kai ta wallahi za mu bi ku in ko kun yaji za mu taimaka muku wala mu yi bi ku ma'adar abada mu a cikin a taba ku ba za mu kowa ba domin Allah ya tona a cikin dai a cikin sun kai Allah shi alau da ɗan zai na mutu ya rasu da shi ko kana da masaniya game da mutane da an da kai alladina yaqulu da masu cewa ne masu kan daga ce mai mudawa laqad hurintum la nar jannatu asu wallahi in kuka yi za mu ji ku fakkari wa in kutiltum ya ka yaje ku lan turannakum za mu taimaka mu wa hadha kadhibun wannan kun ayati Allah ya riga ta tsiro Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsoro kina cewa alhamdulillah alladina nafiqu ya zuwa kadhibun mutane kuka zan da kai يقولون في رواية ما زمنا من أول الذين كفروا ما كانت شر الله كنشي من الله في الله كتب الله شر شي ما كانوا من أهل الكتاب إلى أهل الكتاب بل هم من الذين وإنوان في كل يوم وزعين كانت شر الله لئنهم رجتم والله إن كيتا لنار جنة معكم هو هذا وهو قليل تعرف ولا نطيع فيكم أحدا باب من وني ikon cikin a taɓaɓar da ku abadan har abada wajen kotun sun ga aka yaƙe ku da nan su ranar ku wallahi za a taimaka muku wallahu ala ya shahadu yana sane innahu la kazibuna min hankai kalar da ba ta kiya ba
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون الله سبحانه وتعالى شيء لو يورثوا والله يا كوري mutanen Yahudawa na cewa su bajjenin Madina la ya rufe ba auren mulaikai ba za su ji su ba wani in mutu da kuma ya aka yaƙi Yahudawa la ya rufe na wurin mulaikai ba za su taimaka musu wani in na samu har in suka fito wurin taimakon ai da wani da sai suka yi zan taimaka musu da yi wallon nan da dabara ai za su juya su ba da baya haribina masu gudu daga wurin yaƙi wa haka za ka ba wannan ko kuma irin yin suka ba annabi ne ai tun hakan ba ta faru ba annabi ya hito ana misali su safa annabi mutum dubu amma daga cikin misali akwai mutum ɗari shida da yankin da wani abu akan za a yaƙan mutane badar kahidan da suka zo yakin badar bayan hita an bar gari Allah ya bani ya ce su ba su iya yaki ba saba da yaki ba su kan suna da turga a sai a dawo ya aina suna suna da zuwa sai aka samu mutum uku mutum ɗari uku da goma sha uku kacal su aka samu a cikin waɗannan mutum goma to shi ne Allah ka ba da labari in suka ce za su taimaka da yi wannan da labara wallahi za su tura su ba da baya kamar yanzu kai taba yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun malayin saruma saruma za a ba su tare da gudun ma ba
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala ce da an ce wallahi ku kafar azam Muhammad ashaddu rahabata ku da bani tsananin girgitarwa fi fitorin da muka san mala'ikai almunafiqin da mala'ikai min Allah ba Allah suka jin tsoro ba ya habuna mu'minina suna jin tsoron masu imani ashaddu rahabata lillahi bani tsananin da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya anna Allah tabaraka wa ta'ala dan shi Allah ne wajibul azabu yana kinkirta da tashi a zama har zuwa ranar kiyama su ko masu imani kafai wasu yi mu ka'imatu na su ta kuma da su da hannuwa da zarar mutum ya yi laifi ba wata wata cewa za a kashe shi to sun yi tsoron wannan kashin kuka azaba ta Allah zalika wannan ya annabi Allah sai annabi qawmun da su ne ke wasu mutane ne la yaquluna da ba su da fahimta game da al'amarin addini
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعض بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ce la yuqatilukum yahuda daga yanzu ba za ku ƙara ya ɗauku ba a gaba da gaba kamar sun riga sun tare da musulmi na farko sun zama madina sun ga mutum ɗari uku da goma sha uku sun da su tafi mutum goma sannan sun ga duk wani duk wasu garuruwa da ake nan madina an cire su da yaƙi an kai kare su an kore su don haka an ta san mutum inda sun ta san mutum shan an yi ta ana yaƙa su to kun ga cewa addinin musulunci dai gobe da zaki shi ba ta tsaya to shi Allah ce daga yanzu sun sun karga kuma gano kuma ta da gaskiya ko Allah na ba su gudunmuwa da nasara da kariya ba za su taɓa ya kasu jami'an baki ɗaya gaba da kuma ba illa fi ƙuran sai dai kuna cikin garuruwa da muhaddaratin katanjin katangaji an wara ikizurin ko ku zuɗe ta bayan katanga da ta hasaru da kurkunin suna kare kansu da garuruwa ولكن لا يواجه لكم فبقته كنتم تكون تكون بابا بعضهم بينهم يأتي مكان شديد من التلميذ أما بعض يأتي مدنه لذلك حقا يحكيه أكيد يقولا suna da suna yaƙa musulmi amma ba gaba da gaba ba sai dai da makida a kullo abincin za a sai muku a sa kemikal wanda ya sa muku matsaloli maganin za a ba ku a sa wata matsala shi a kawo kwanciyar mutu duk wani abu wanda kuka mu'amala shi to ba za ku ba shi dama ba a sai da muku da wani abu sai an faɗi abin da za a wa musulunci na cutarwa a cikin wannan abin za a sayar wa musulmi ƙa'ida ce duk bai hude idan na sayar da musulmi wani abu ko ni can abin to sai ya hudu wata ƙa'ida wata zai fara tashi gudunmuwa a cikin cuta musulmi wata ta musulmi ta hanyar da shi musulmi ba wata da da shi Allah ta ba da labarin cewa la yuqatil minkum jami'an ba ku iya haɗuwa ku yace ku illa fi quran muhassalatu sai da suna cikin garuruwan a buga waya a rukulle kulle a buga waya a shi a yi bin rinka shi ne za a cuta musulmi amma a hito gaba da gaba ba za su ga wannan ba har abada Allah ya hana wa qulubuna ta'tubun jami'an kana zaton su yahudawa kana son kamar kai da mutu wa qulubun shatta amma kuma zukatan su daban daban su yanzu ya sanar da nini tsakanin Amerika da mutanen Rasha wanda an san haɗin kan sanda amma zuciya ta gama su da abokan haɗin kan su Rasha suna son su mallaki makwabtansu kada a sauka musu baki su kuma jikirin suna son a ba su dama su kwankar da mutanen amerika su ga mutanen amerika din suka sauka jikirin to za su laifi a tattalin rasha su kuma abin da suka yi ba za su yadda wani san sirrin ba to sai suka koma suna laɗewa suna ya kafu da bakin wasu su yaƙe su da hannun wasu su yaƙe su da akidun wasu in abin ba a yi nasara ba su zo wace ƙa'ida ba wani gina kai sai a zanna sai wani shawara a zanna a samun in ko nasara ta samu to kuma shi ke abin da aka buƙata shi da azaltawa don haka ba su mai rauni shadidu ya ce tsakanin su zai matsalanci ne ba mai sauki ba amma wajen musulmi to ba za su ɗaukar da su ya ce kuma Allah ya riga ya nuna zalika wannan da annabi kawo don su yahudawa mutane ne kawo mutane da ya ya ke nuna ba su da tunani
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ce a mazlumun misali da muda kamar da da mun tsaro irin yadda ka san waɗancan mutane ne tare da su da shi da kan kuka ai duk da mutum ta gari da alƙin umuri ko zan balo misali da mudawa kamar mutanen da aka halakar da ranar yakin badar ba su da hankali ba su da tsoro mutanen yakin badar su ne mutanen alƙiru masu kayan tarauta wanda firu da mutane su fito daga makka su nafiya al'iru kayan da abu su guda daga jagoranta na matace da aka zo shan wajen tsirura su ne an daga alkawar su in suka dawo daga shan zai kare su an shi a samu da gudu su kuma da suka samu labari cewa mazala ya samu labari da yake ko idan an zama da rubuta sun zo yadda akwai su koma to shi ne sai da hakan suka gano sai suka canza hanya da sun biyan maka gari da za su dawa sai suka canza suka san gabar da gari sai Allah ya ce ya alƙawanta mu musulmi da mutane nan jama'a guda biyu ko dai mutanen makka su abu jahali su walidu da mukira su dubu da suka hito don su kwashi dukiyar da annabi to Allah zai ba ku nasara a kan ko kuma mutanen abu sufyan da ganima ganimar da ba ba wa'a ba ta gobe sai annabi yana cewa to Allah ya mura alƙawari ku zaɓa a gaggauta a bamu shawara sai an kaza ana ta dogon shawara waɗanda sun ce a tsaya a yaƙi mutane a mutu rana za a samu dukiya kamar tunanin sai yi ba sai yi gaba da juna a samu dukiya musulmi su ƙara ci da su ƙara samu nasara su samu jari sai shi kuma sai yi kuma ya ce a'a ya zuwa ni na wa tunani a kai a yaƙi waɗannan mutane masu kayan makamai tun da Allah ya muna alƙawarin nasara to mu ta mutu da yaki ko ni ta kubbar su ko ni yawan su ko ni ƙarfin su Allah ya muna alƙawarin nasara mu ta mutu da nasara sai duniya ta yi cewa ƙarfin mu ya isa kuma ƙarfin mu ba na yawan mutane ba ne ba na yawan mutane ba ne to haka an kai su kai karo a kai maza da shawara su za mu tabbata ba har shi abun su bayani ya zaɓa ya wuce to shi kenan waɗancan mutane da Allah ke misalin su mutane ba su hankali sai aka faɗa ma abu jahil cewa abu subhanahu ya sha kaya sun tsere wani nuna mu ya ce ko haka mu kama hanya mu goma sai abu jahil ya ce a'a hatta na sharabal hulula wacin rabu alai na tsohola lalle ba mu barin garin da sai mun sha giya mun yi rawa an kaɗa mu da zuwa mun yi wa da muka so duk duniya ta ji mun yi yaƙi mun kari dukiyarmu mun koma gida to don haka sai wani duru ya ce ɗin nasara muka nema mun cin mata shi kuma ce lalle ta yi wata to shi wani duru mujira da tuzon makar shi kuma abu da hali jagoran don haka ajin jagoran wani shi ne kasaka to ana nan wurin wani alfahari mazala kula su na yin to da tsaye aka zo aka kwamta yaƙi allah ba da sana'a kan shi ne allah ka ba da cewa sun wayan mugawa da kan san su misalin su kamar misalin mutanen makkarin da dukiyar su ta riga ta tsira kuma sun ga sun ga tattalin sun wani fassa ku da kun fito tare dukiya to a za ku sa ku ce kun sun yaki da ku ma ku tura ne ku koma gida ku shi dukiyar ku to sai suka san babu hankali shi ne Allah ka bada misali ce misalin mahudawa da kasar kwarin shawa ne da sun ga sun kare dukiya dukiyar ta tsira sun ka tsaya da tsakkanin farko da kuma daga farko Allah ke zaƙin wa bala abu sai ga sun kankare halakar da a cikin mugun lamarin ai kuma da hukuma ta tafiya a duniya da tsara ta kufa wani lahi da ranar lahira annabi da wuta wani azabun alimun azaba mai raɗawa ta tafi daga lantar ayi da ranar lahira
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء بريء منك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أو misalin da yakunan shawa da misalin da mula kamar da shaitan ne mai kasar shaitan sun kashi shaitan lokacin da yake cewa ɗan adam ko kuma ka kafirce ma Allah ka kafirce ma Allah ka ga kaza ka ga kaza za ka samu kaza za ka ci kaza za ka yi kaza falan ma ka fara lokacin da adam ya kafirce ma Allah tsara sai kuma ya koma ce ma adam in ni bari umminka ba ruwa na da kai daban ni daban in ni a haƙullah ni na jin tsoron azabar Allah rabbal alamin ubangiji talikai فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce fakana aqibatuhuma aqibatuhuma na karshen su algawi mai batarwa wani mutuwa da wani aka bada annabi ma tunnai duk suka zama da wata hali dai ne abin da kana da wani a cikin da zalika wannan da za ku zalimi shi Allah ta rabu azzalimai masu bacewa da masu batarwa wa hada wannan shi shaytanin masu a cikin jebancin ce da bilin ake ba da mutane da wasu mutane ke ɓantattu amma sun zama abin ba da misali da duniya. Wannan aya ta zo a cikin wasiƙin bayanin barzutul abin. Shi barzutu wani mutum ne mai yawan ibada. Daga Yahudawan Bani Isra'ila. Yana cikin masallaci ne. Yana yawan bauta ga Allah. Ya ta zama ya zama wanda aka ansa addu'a kai. malin da zalika zamani inda mutumin jami'in sarkin wannan zamani yana da wasu ya kyakkyawa amma an taka mutan shi lafiya sai ji labarin wannan marci sa'in mutu da wani cewa in ya yi addu'a Allah ya amsa sai ya aika da ya ta yi liyar wallaha na hazai mata addu'a a shifa'a ta warke za ta raha jini ita wannan mata ta zama idan aljanin da aka rage ya kare ita da saka shabu ta ta koma tsirara yin ba ta ya sai zuwa da suke da wani da wato wani alhazalika sai shi wannan aljanin ya bayyana sai wannan aljanin ya koma yana kwana aure da ita a nan gaban mai a nan gaban mai zuwa to sai shi bartura shi wannan shekari a jini sai ya kira bartutul abin cewa shi ma ya zo ya fara auren ita sai ya saurare shi kuma ya fara auren ita sai ya samu suna biyu da sai ciki sai shi kai ya isko shi sai ce mashi irin kada ake jinka a duniya ya dace a cikin duniya ta yi mace cikin banza almarka hajjibu wannan wa a ce ta mutu ya zama a yi to ka kashe ta sun mutane ba sanin ba sun ba a gano tana ciki ba ta ga kai ka roƙi Allah gafara sai Allah ya yi mata Allah zai ya yi mata sai ko ya kashe ta ya binne ta gehen matsalaci ne bayan kwanuka sai da yin ya zo wani sarki ubanta ko ce mashi ka aika ma malam ka tambaye ka ce ni Allah bayan da ya kawo wanda ka kare mata addu'a sai ya aika tambaya a faɗa mai labarin diya sai bar su ya ce mashi ka ga wannan shekan wanda ke kama ta mai ta ita wanda ke ta ita ka tura ya kashe ta don haka ta mutu ni kuma na jin su zai biyan ta ce malaman ya koma da labar ya faɗa masarki bayani sai sarki na kanka tare da saboda diban malan ta farko sai shi sai shekan ya zo wani sarki da su faɗa da misalin shi da shi ba mutuwa ta yi ba ba mutuwa ta yi don sabatin kashe ta a don sababin aljanna ka yi ba shi kashe ta kaɗan shi malamin da shi ya man ciki da sai juna biyu ya kashe ta sai sarki ya aika da yan mulki ya rahoto su binciko mai kuma ko tabbatar sai kuka ga wannan kamarin sai kuka hikkar da ita alhamdulillah ta ba tsala sai ga labari ya tabbata ga nikin tsara da cikinta ana gane ba ni bila ya mutu irin ta in ta kashe ta kuma ga kuma girma ciki da cikinta lokacin da an za a kashe ta an sai ya aika da rozuwa suka kamo wasu suka yi mutunci suka ɗaure shi da kututturin na biyu an ɗaya ka kashe shi a ba da iyali bayan kwanuka sai shaɗan ya bayyana ga barkutu a shi wannan aljihun suna ne al'abiyar ya barkutu ya ce ya ce rumanu ya kai barkutu illa an tafiya a yanzu abin da zan baki shawara ba abin da zai tsamo daga wannan bala'i da ta auku sarki na mun kashe ka abin da ya kamata kai ka yi mana sajira sajira guda ta yi cece ka nan abin da sarki ya fice ya baka hanya da tsira sai kuma sai ka koma ka cimma da Allah sai ku shiga ya ka sai ku su koyarta kuma sajira da ya mashi sai ka mishi to kai shekan ya zan in ma ka jira an tsamra hannu an tsamra wuya an tsamra kawar ya zan in ma ka jira sai ce ko ɗan yatsa kan motsa da niyyar kamun ka jira na yatsa shi ke sai motsa ɗan yatsa da niyyar ya mai ka jira to shi ne sai shekan ya ce Allah ke ba labarin falan ma ka fara tsarin in ni bari urmunka ya ce ya ka zarta sai ce to ba ruwa ne mai dama buƙatar yake a kashe shi na kamun
صدق الله العظيم
Dapat mana mana barang itu ada. Kalau ini kan tahu juga usaha lah sebab lagi apa suruh pun sudah. Lah baru nak aku macam apa dia lah apa. Tapi aku mana
أن الرسول أن الفارس يكون مجاوية أن الفارس يكون مجاوية أن الفارس يتولى الأمر بذاته أن الفارس الكفار مطلوب توجيه الإسلام شكرا بعد أن بارك أحياء المال بذاته الله الفارس على المشروع الجازع
dia nanti untuk kita lima hari.
لما ترى بذاته جميع الصحابة كانت الإسلام جابر وأن تشكر شكرا الله وتشكر وتشكر تنقاط الأبيات Amin.
لم يشرح الإجابة
Dulu akan itu.
آمين Ya Allah, ya Allah.
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين فاتحة لصلاة الفاتح
Thank you. Amen.